أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا قيل إن وعد الله حق إنما صدقون ها؟ Let's go for sure. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وإذا قيل كويا كو كافري إذا قيل إن وعد الله حق إن أكتي القورين الله قسكياني ذا أي تاشين قيامة كما ذا أي ساكمكو wanda ya kata kyakkyawa ya yi imani ya kyakkyawan aiki za a shigar da shi aljanna wanda kuma ya kafirce ya yi mummuna aiki za a shigar da shi wuta wannan alkawari ne na Allah alkawari ne na gaskiya wanda baya tashi bai za a kila inna wa'adallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha tashin duniya kuma babu shakka za a yi tashin duniya a sakamako qultum ma nadri mas-sa'a sai ku ce menene tashin kiyama ba mu san meye tashin kiyama ba wai su ba su yarda za a yi tashin kiyama ba ma na dai masa inna zunnu illa zanna sai dai kuma da yake an yawaita faɗa sai abin da ya zama zato ko za a yi din kaga nan kaburan an raba su kashi biyu kenan su dariyawa din waɗancan sun ce ma hiya illa hayatun na duniya na mutuwa na yi ma kuna illa daharu babu wani abin da ake kiransa ba su yadda ma akwai Allah ba sai dai zamani ne zai kawo su zamani ne zai kashe su waɗannan ku sun ce ba su san menene tashin kiyama ba sai dai da yake mutane su yawaita faɗa sai dai ya zama zato ana zaton dai za a yi tashin kiyama wa zaƙi da inna wadda la haƙun wa sa'atu la raiba qultum ma nadri masa ba mu san menene tashin kiyama ba inna zunnu illa zanna sai dai muna zaton zato ake yi da za a tashin kiyama tun da yake an yawaita faɗa inna zunnu illa zanna wa ma nanu bi mustaqinin mu mu tabbata dai za a tashin kiyaman nan ba to zaki musulunta ko to yi haka da hannun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashhadu an la ilaha illallah an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullahi وأشهد وأشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa kin ce kin tabbata daga zuciyarki har bakin ki kin yadda Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi mu dukan mu nan shi kadai ne ubangijin mu kin ce kin yadda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne turo shi da wannan Islam kin ce kin yadda Yesu annabi Isa kenan ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kamun annabi Muhammadu kin yarda da abin da kika faɗa kin tabbata kin yarda Allah kadai kin yarda ko ji alhamdulillah yanzu kin zama musulma mene sunan ki na da shawa yanzu wani suna kike so na musulmi ko wani suna kike so na musulmi sunan matan musulmi fatima fato ma na fata yanzu za ki je ki wanka za a koya miki yadda ake sallah kullum sallah sau biyar kuma in kin girma kin so maganin haila ba za ki azumi ba lokacin da jini zai zo miki ba za ki sallah ba za ki kwanta da mijinki sai kuma kin sake wanka in jini ya yanke sannan ki sallah Allah baki dukiya ki zakka Allah baki dama ki haji kuma daga yanzu za ki kame bakin ki sai da dare ki niyan za mu karasa wannan azumi da ke babu cin naman alade babu shan giya muna miki murna fatima a fatima sannu sannu
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون سيئات ما عملوا miyagun ayyukan da suka aikata a duniya yanzu sun zo lahira miyagun ayyukan sun bayyana musu sun gan su kuru-kuru ga su a fili miyagun ayyukan nasu sun gan su a fili wa haka bihim ma kanu bihi yastazi'una ma kanu yastazi'una bihi abinda suka zama sun mai da shi abun wasa wanda suka mai da addini abun wasa to abinda suka yi wasan da shi yanzu ya zo ya sauka kansu ya zai musu bala'i da sun ce ƙarya ne suna wargi suna dariya ma kanu yastazi'una bihi abinda suka zama suna wasa da shi suna wargi da shi haka bin ya sauka a kansu lahira ta zama gaskiya وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما بكم النار وما لكم من ناصرين وقيل سي أتي مسو اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يو yadda kuka manta da Allah Ubangijinku shine ya halicce ku she muku komai da komai yana muku gargadi ku zo ku bauta masa ku mai da abun abun wasa kuka mance da kuna da Ubangiji kuka mance da ana bautawa Allah to yau mu ma za mu jefa ku a wuta mu mance da ku sai an mance da ku Allah baya mantuwa ma ka rabbuka nasiya amma mushakala ne yadda suka mance da Allah Allah ma ya jefa su a wuta kaman an mance da su qila al-yawma nansikum kama nasitum kamar yadda kuka mance liqa yawmikum hadha gama ku da irin wannan rana da kuke cewa inna zunnu illa zanna wa nanu mustaqirina wannan ranar tashin kiyama an gaya muku kun ce a'a ko ba ku san me tashin kiyama ba ku dai zato kuke yi ne ko yana yiwa ko ba yiwa ku dai ba ku tabbata ba to gashi yanzu tashin kiyama yayi kuma za a jefa ku a yadda kuka mance da cewa Allah shine ubangijinku shine wanda za ku bauta masa to yanzu za a jefa ku a wuta a mance da ku a cikin wutar kamar asidu liqa yawmikum haza kamar kuka mance da gamuwa da wannan irin rana taku akwai hadisi da yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi wa man kare liqa Allah kare Allah liqa'ahu duk wanda baya son gamuwa da Allah Allah ma bai son gamuwa da shi ma'anansa idan mumini mai imani mai kyakkyawan aiki ya yi kusan mutuwa to sai a ja hankalinsa mala'iku su ja hankalinsa zuwa lahira kamar yadda muka karanta ayoyin da suka wuce su zo su yi masa albishir ya gansu kuru-kuru kyawawan mutane suna gaya masa maganganun albishir suna gaya masa maganganun albishir suna jawo hankalinsa suna ce karka ji tsoro za ka mutu karka yi bakin ciki za ka mutu Allah ya shirya maka masauki mai kyau alkawarin Allah gaskiya ne ya shirya maka aljanna su yi ta jan hankalinsa har ya ji ba abin da yake so kan mutuwar sai yana ma ɗokin lokacin da aka gaya masa mutuwar ta zo su ɗauka da sauri to wannan sai a sa masa son gamuwa da Allah to wannan mai wannan hali yana son gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi kenan shi ko wanda yake ba mumini ba kafiri mai mugun aiki ko ko ja'iri ko ko azzalimi ko fajiri wanda in ya zo mutuwa shi kuma da za su ba shi tsoro ne yau ka kaɗi yau duk abin da kake karyatawa sai ka gan shi da idonka walau tara zalimuna fi ghabaratil maut wal malaikatu basidu aydi akhriju anfusakum alayhi wa tizana azabal huni ma kuntum taquluna Allah ya ghayril haqqi wa kuntum ana ayati tastakbirun to in an ba shi tsoro din nan ga mala'iku suna ba da tsoro yau zaka mutu yau ka kade duk abin da baka zato yau sai sai ya same ka duk abin da malamai suka karanta maka ce ƙarya ne ƙarya ne din yau zaka ganshi da idonka sai ka tabbata sai ya zama ƙarya to daga nan a sa masa tsoron mutuwa a sa masa tsoron mutuwa to daga nan ku bai sun mutuwa din bai sun mutuwa in ka kuskura ka zo wajensa in ya kama ka ko ya cije ka ko ya danke ka a sa masa wani irin karfin da babu bai da irinsa ya sa kafa yana dukan gini yana ihu yana ba da tsoro saboda bai sun mutuwa ga ku mutuwa ta zo za ta ɗauke shi to shine man kariya liga Allahi kariya Allahu liqahu bai sun gamuwa da Allah Allah ma bai sun gamuwa da shi saboda mugun aikinsa iya yamanan sai kun kama rasiyatul liqa mikum haza وما عليكم النار وما لكم من ناصرين باكو da wanda za ka sa ku cikin wuta wurin cikin wuta shine mazaunin ku wa malakum min nasirina ba ku da waɗanda za su zo su tsaya muku ce mun mun zo ne a taimaka mana a bamu shi beli a taimaka mana muna to mu taimake shi a fitar da shi a babu wannan ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون abin da ya sa haka wannan abu duk ya same ku ku kafirai wanda kuka mance da Allah ba ku ambatonsa kun kafirce masa kun ce ma tashin kiyama ƙarya ne watakila ma zato ne to gashi tashin kiyaman ya tabbata gashi an jefa ku a wuta kuma an ce a ciki za ku dawoma kuma ba wanda ya sai ya ce zai ba da baki zai ba da haƙuri a fito da ku me yasa wannan abu ya same ku zalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwan abin da yasa wannan abu ya same ku don kun mai da ayoyin Allah abun wasa ne in an faɗa sai ku yi dariya kamar dai yadda kafirai suke wa annabawa kamar yadda munkirai suke wa waliyai bayin Allah in an faɗi magana Allah in annabawa suka faɗi magana Allah kafirai su su mai da shi abun wasa suna kaɗa wa manzo Allah kashi suna suna marmasa masa kafi a gabansa yanzu anya Muhammadu wannan abun ne kace ubangijinka zai tashe shi ya mai da shi mutum wannan abun wannan abun suna dariya to annabi ya ce Allah sai ya kashe ka ya matar da kai ya tashe ka kuma ya kona ka ya sa ka auta haka suke suka mai da ayoyin Allah wasa a gaban annabawa haka su munkirai su ma haka suka mai da ayoyin Allah in an ce istighfari na da amfani sai su mai da shi abun wasa in an ce salatin annabi na da amfani su mai da shi abun wasa in an ce la ilaha illallah na da amfani su mai da shi abun wasa wato sai sun nuna ko ko su ce istighfari na da amfani salatin annabi yana da amfani la ilaha yana da amfani amma sai an yi shi kamar yadda aka ce to a gaya mana yadda aka ce din mana ayi kama nasitum liqamikum hadha wa ma yakum an-nar ma lakum min nasirin zalikum bi annakum ittakhadtum takhadtum ayati la huzwan abinda yasa wannan abu ya same ku kun mai da ayoyin Allah ne wai in an karanta muku ayoyin Allah sai ku mai da su abin wasa kamar yadda farkon wannan sura ta faɗa cewa in an karanta musu ayoyin Allah sai su mai da ayoyin Allah abin wasa wa za tu li ali ayatuna walli mustakbiran ka allam yasma'ha fa bashiru bi azabin alim wa za alima min ayatina shay'an ittakhadha huzua ulaka azabun muhin in ya samu dan ilimi kadan wanda zai so sanin karatu isan ayoyin Allah sosai mai da ayoyin Allah abin wasa ana wasa ana dariya da ayoyin Allah to abin da wannan yasa wannan abu ya same ku don kun mai da ayoyin Allah abun wasa ne wa za alim min ayatina shay'an ittakhadha huzwan ulaka lahum azabun muhin farkon sura kenan to yanzu karshen sura kuma an zo abin da yasa wannan abu ya same ku zalikum yannakum takhattum ayati Allah huzwan kun mai da ayoyin Allah abun wasa ubangiji yana cewa duk wanda ya mai da ayoyin Allah abun wasa to ko da can musulmi ne قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أأ yanzu Allah ne kuka mai da shi abun wasa ayoyin Allah ne kuka mai da su abun wasa martaba manzon Allah ne kuka mai da ita abun wasa shikenan da dai ko musulmi na mutum da kuka yi wannan abu ku zama kafirai saboda haka mutane su mai da hankali a daina wasa a daina wasa da da ayoyin Allah a daina wasa da martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daina wasa da da da da, da Allah gatin Allah subhanallah ذلكم بأنكم اتخذتم آيات له آيات له هزوا وغرتكم الحياة الدنيا rayuwar duniya ce ta ruɗe ku kuke yin wannan abu ku kafurai da ku kannansu munkirai duk dai rayuwar duniya ta ja hankalinku ku kafirce wa annabawa kuka mai da abubuwan da suka zo da shi abun wasa abun dariya ko kuma kuka yi inkari kuka yi musun abin da bayin Allah suka zo da shi kuna wasa kuna dariya kuna tsammanin su ma kaman ku suke in an faɗi khususiya ku ce ba wata khususiya to saboda haka ne wannan abu ya same ku don wannan ne wa gharatukum hayatud dunya kuma Allah ya ce kada ku yadda fa duniya ta ruɗe ku kullu yana ga muku wala taghurrunakum hayatud dunya wala yaghurrunakum billahi al-gharur kada ku yadda fa kada ku yadda shedan ya yaudare ku ya ruɗe ku kar ku yadda fa duniya ta ruɗe ku malamai sun ce duniya misalin ta ta wurin mutane wasu mutane suka hango bishiya babba suka ce wancan bishiya in na je zan samu ƴaƴanta in ci sai suka je suka yawata karkashin bishiyar duk ba su samu ba suka ce wata ke damon hawa ne sai suka hau suka hau suka bi reshe reshe ba su samu ƙwayar ɗa ko guda ɗaya ba sai suna saukowa sai waɗansu kuma sun hango yadda abin da suka hango ɗin suka zo su ma suna duba a ƙasa ba su samu suna hauwa waɗannan suna saukowa ina za ku je ai bishiyan nan ne muka hango za mu zo mu ɗabi ‘ya'yanta muka yawata ƙarƙashin mu samu ba muka ce watakila in mun hau sama za mu ce wallahi mu ma muka gani amma mun je mun yawata mun yawata mu samu muke sauka kenan a ba ku yi ƙoƙari ba ne mu za mu je za mu yi ƙoƙari za mu samu to kullum haka ake yi kowa tsofaffi su gaya wa yara duniyan nan mun yi mun yi ba abin da muka samu gashi yanzu za mu koma lahira sai ce a ba ba kai ƙoƙari ba ne kullum waɗannan suna hawa duk wazin da aka yi sai ya tafi a banza ce wai ba a yi kokari ba ne in an yi kokari za a samu duniya ba komai ba ce wallahi mutane su mai da hankali kar su yarda duniya ta ruɗe su kar su yarda shedan ya ruɗe su shedan bai da komai a duniya bai da komai a lahira idan ya kira ka ka amsa masa to ka sai da kayan ka mai fowa nan wanda bai da ko ɗari kenan ga annabi kuma yana kiranka akan Allah ne zai sai kayan ka zai biya inna Allah hashtare min almu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna shedan kuma sai ya rude ka yace kar ka yadda ai gemu baya bin gemu me zai baka kai ma zaka zama wawan ne zaka zama wawa wa zai mika kansa wa komi da komai nasa ya danka wani mutum sai yadda ya dace banda wawa idza laqul ladina amanu qalu amanna idza kada sha'in su ce muminai وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يا ku mutane ku yi imani mana yadda mutanen kirki suka yi imani ta wato mai da kanmu wawaye kaman suwa ne Allah ta ala innahum sufaha'u ai wanda ya bi shedan ya bar annabi shine wawa ba wanda ya bar shedan ya bi annabi ne wawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun sallama masa alhamdulillah mu dai mun sallama masa da rayuwansu da ‘ya'yansu da komai na sayan da annabi ce wata rana wani mutum ana kiran sa'ad daga cikin sahabbai bako ne amma mummuna ne in zai zo fadan annabi sai a tattare hana shi saboda larawa ba sa son mummunan mutum waya tattare kada annabi ga wannan mummunan mutum ya dade watanni bai samu ganin annabi ranar wuf sai ya zo gaban annabi sai ya rasulullahi yanzu munin nan ko zai bar ni shiga aljanna sai annabi ya ce baka yi imani da Allah da manzo Allah ce na yi imani tun da garin mu na zo nan gari yau wata na kaza kenan in samu in ganka haka dai muni na ya hana in ganka yace za ka gari kuwa munin ka ba zai hana ka shiga aljanna ba za ka shiga aljanna bari ka gari jama'a yanzu garin nan wace budurwa ce isasshiya wadda ta fi kowa kyau a garin nan sai aka aka ce yau kan a yau dai ka a Madina sai dai yarwa ne to ka je ka buga ku nuna masa gidansa ya je buga masa kowace na bashi yarsa malam maimuni ya je sahabi ya je ya buga kofa budurwa ce ta fara lekowa ta leko ce nan da ya gidan wani eh babanki yana nan yana nan to an aiko ni wajensa ne sai mai gida ta zo ya zo sai ya ga mutumin nan da ake tattarewa ne wani abu ne a manzo Allah ne ya aike ne yace ya bani yar kawa ne ya auren min da ita karka wa annabi ƙarya karka wa annabi ƙarya karka wa annabi ƙarya sai ya rije wallahi baba ka yarda yanzu na Allah zai aiko a zazzage mu wallahi baba ka yarda kar yanzu a aiko a zazzage mu wallahi baba ka yarda yanzu a aiko a zazzage mu shikenan sai mutum ya juya da je gaban manzo Allah ce ya rasulullahi kaji abin da yace ce ƙarya ne ƙarya nake masa annabi ya ce to maza sai mutum ya zo ya faɗi gaban zuwa Allah ce ya Rasulullah gani ce me zaka ce mini na aure da yanka kace baka yarda ba ce wane ni ya Rasulullah wane ni ya Rasulullah da rayuwa da mu da ƴaƴan mu da kayan mu duk sai yadda kai ya Rasulullah an ce ka ce ya Rasulullah gani wallahi ban ban ba gani da mu da ƴaƴan mu da kayan mu duk naka ne ya Rasulullah kai to shikenan aure ya zauna kai je ka waje Abdurrahman ibn Auf ka ce ya baka dirhami 100 je ka wajen Usman ibn Affan ya baka dirhami 100 ka je wajen Ali ibn Abi Talib baka dirhami sai da aka tara 600 to maza je ka kasuwa ka nemi kayan kayan amarci yanzu yanzu nan ya shiga kasuwa sai ji ana buga tambarin tafiya yaki ce kayan amarya me kayan yaki zan saya ya sai kayan yaki sai aka fita yaki da shi yayi rawani sai ya boye fiskar sai ido kawai dan saboda kar kar su rika ganin munin yana kashe kafirin ina kashe kafirin manzo Allah ce wannan mutum ne wannan mai kokarin nan sai aka ce ya Allah ai angon kan nan ne kazan sai ya kwanta ya yi shahada Allah ce Allahu Akbar ga mutumin da kuke masa rowan yarinya guda ɗaya ga matan aljanna suna warwason suna neman kowace san sai a bashi to mu'minai su da annabi da su da kayan su da komai na annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah hashtare min al-mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna saboda haka dai ya kamata mumini ya zama yana da ba ce malamai magada annaba ba to ai ba wanda ya samu malami magajin annabi sai muridin da yake da shehunsa yanzu ni din nan da shehu ibrahim yana da rai ya aiko ya ce ya ba da yata ce ai duk da ni da yata duk ai shikenan sabon wanda bai zama muridi yana da shehunsa wanda ya sallama masa bai samu malami magajin annabi dai ya samu dai malami a wanda zaka buye ka zage shi ai ba magajin annabi ne wurinka saboda haka ake neman arate da bayin Allah ka samu inda ka rika wanda ya rika da karfi kai kuma ka rike shi da karfi kar ka rike mai soko soko tsakanin su da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a gane tsakanin mutane da da Allah da Annabi ka ga me suka fuskanta me suke yi me ya dame su shin abin Allah ne ya dame su abin Annabi ne ya dame su ko ko abin su ne ya dame su ko abin mutane mutumin da bai wuce ya ce maulidi ba kyau ba Qur'ani ya karanta mana maulidin Annabi Isa ya karanta mana maulidin annabi Musa ya karanta mana maulidin Maryam uwar Isa ya karanta mana maulidin Yahaya ya karanta duk in kana Qur'ani dai sai ka karanta maulidin kowa daga cikin annaba 25 din nan har ma wanda ba annaba kaman kaman ita ita Maryam din amma wai duk wannan maulidodi na annaba da yake cikin Qur'ani an yadda a yi amma ba a yadda a yi maulidin annabi Muhammadu ba an yayi na son annabi kai yake baya son sa an yi maulidin kowa da kowa ya je har ma wanda ba musulmi ba an yi maulidin sa yana zuwa amma maulidin manzo Allah ba zai je ba bai so wai ma in ka ci naman maulidi ka ci mushe wai in ka ci da ka ci naman maulidi ka ci alade saboda kin annabi din dai to wai saboda menene naman maulidi ya baci haka yi mushi wai saboda an yanka don maulidi ne to naji an yanka don maulidin annabi ya zan mushe to in an yanka na sarkin fara don naira fa sarkin fara ya yanka don naira ni na yanka don annabi to nawa don kin annabin ka sai ka ce ya zama mushe amma na sarkin fara yake naira ne bai zama mushe ba shi fa ka'idan musulunci ka'idan musulunci ba mai cewa abu kaza haramun sai ya jawo aya ba wanda ya isa ya abu kaza haramun sai ya jawo aya ba ko wanda ya ce kaza haramun sai ya jawo hadisin manzon Allah amma kai ka faɗa da bakinka ka ce kaza kafirci ne kaza haramun ne duk kai ka faɗa ba addinin ka bane kuma addinin Allah ne kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday rasuli ya ku mai karku yadda ku wuce gaba da Allah da nan ku yi hukunci duk wanda ya hukuncin da babu aya ba ba hadisi ƙarya yi wa Allah ƙarya yi wa annabi Allah kuma ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru Allah alkazib innal ladhina yaftaruna Allah alkazib la yuflihun kar ku yadda ku kuskure ku nuna abu kace wannan halal ne ko wannan haramun ne sai kuna da hujja daga Allah ga aya sai kuna da hujja daga annabi ga hadisi sahihi in kun yi haka kun yi wa Allah ƙarya duk wanda ya wa Allah ƙarya ku ba zai samu rabon lahira ba in ji Allah Qur'ani yake karantawa duk wanda ya ce maka abu kaza haramun ne ka ce kawo ayar da ta faɗa kaza ba kyau haka ne da wani mutum a wani babban wuri na ce masa shi Allah ubangiji in fa a cikin addinin musulunci ka'idarsa ba wani mutumin da ya isa ya ci kaza haramun ne sai Allah sai kuma annabi mai bayani in kuma Allah zai faɗa sai ya faɗi sunan abin komi kazantarsa za ka ji Allah ce wala taqrabu zina na ce da kazanta da ko kama in ba faɗi sunan ba ba san shi ba ya ce innamal khamru giya kenan ko walan sabu walan zamu risu min washe fattanibuhu hurrimat alaikum maitatu mushe kenan waddam walamul khinziri wa ma uhilla ghayra wal munkhaniqat wal kowanne da sunansa wala tanki ma naka abakum min nisa illa ma kasala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa kharatukum ammatukum har zuwa karshe kowanne sai a faɗi sunansa in ku Allah bai faɗa zai rage wa annabi ya faɗa cikin hadisi in Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba to kowa ya faɗa ya yi ƙarya sai na ce mutumin kaga dai na kilista masa duk abubuwan da suke rubuce a Qur'ani an haramta sai ce za ta malam da kake cewa ɗariƙar tijaniya kafirci ne kadiriya kafirci salatul fati ba ke jawara ba kai ka faɗa ba Allah ba da Allah ne da sai mu kiyace حرمت عليكم الطريقة التجانية والقادرية وصلاة الفاتحة sai ya tayi lokacin ba su zo ba da ce oh Allah ma bai san su ba kenan sai sun zo amma kai ka san su kai musu hukuncin kafirci addinin ka ne a ga waɗansu manyan mutane mahukuntan ƙasa saboda haka a ka'idan musulunci ba wanda ya ce kaza haramun ne sai ya kawo aya kuma ya fito da suna abin kiri-kiri ba kunsawa za a yi ba abun kiri-kiri za ka faɗe shi kawai yadda Allah ke faɗin zina yake faɗin mushe yake faɗin alhanzi yake faɗin jini yake faɗin giya kowanne da sunansa kai caca da sunanta sata da sunanta kai ma ka fi ɗariƙar da sunanta ɗariƙar ma sai ka ce tijjaniya sai ka ce kadiriya kuma ka samu a ƙur'ani ko a hadisi in ba haka ba dai kai wa Allah ƙarya a ƙa'idar musulunci kuma babu wani abu na uku sai guda biyu kawai وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا abin da annabi yace ayi ayi abin da yace a bari a bari amma ba na uku ce abu kaza annabi bai yi ba wannan ba hujja bane annabi bai yi ba hujja bane a neman fada ne ko jahilci a annabi bai yi ba hujja bane a annabi ya hana shine hujja annabi ya hana shine hujja amma annabi bai yi ba hujja bane annabi ya hau jirgin sama ne muke hawan jirgin sama annabi yana wa'azi ne a cikin rediyo ko talabijin muke yi annabi yana wazi ne cikin kasar muke yin a cikin kasar annabi ya duba ya duba littafi mai takarda ne yayi karanta balle annabi ta duba littafi ya karanta a annabi ya hana shine amma annabi yana bude takarda ne yayi tafsiri yana hawan mota ne yana shan ruwan firij yana da telefon a annabi ya hana shine hujja amma annabi bai yi ba hujja bane hujjan jahilai ne da masu neman tada hankali ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون abin da ya same ku na wannan zalikum saboda bi annakum ittakhadtum ayati Allah huzwan kun mai da ayoyin Allah abin wasa kuna faɗin ayoyin Allah kuna dariya wa gharatkum hayatud dunya duniya ta riga ta rude ku ta yaudare ku bayan an ce kar ku yarda duniya ta yaudare ku kar ku yarda shedan ya rude ku fal yawma la yukhrajuna minha yau dai sun shiga wutar kenan ba fitowa wala hum yustatabuna ko sun nemi cewa a dawo da su duniya za su gyara halin su ba za a dawo da su ba
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانك لا أهي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك annabi ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ba wanda ya iya ba wanda ya iya wa Allah kirari kamar yadda Allah yake wa kansa kirari ba za mu iya wa Allah kirari kamar yadda yake wa kansa kirari ba yanzu ne kansa kirari falillahi alhamdu duk godiya ta tabbata ga Allah rabbi samawati ubangijin sammai wa rabbil ardi ubangijin kasai rabbil alamin kai ubangijin komi da komi kowa da kowa saboda a ambace shi a yi masa kirari shi yasa ya isa sunan nasa a cikin alkur'ani ya fi kowane suna yawa falillahi lillahi din nan ya zo a ƙur'ani wato tun daga alhamdulillahi na farkon cikin fatiha zuwa ga yadkhuluna fi dinillah cikin izaja an samu lil- allahi allahi allahi mai kisra dubu da ɗari da ashirin da biyar aka samu Allahu Allahu kuma tun daga khatamallahu na farkon bakara zuwa Allahu samadu sai da aka samu dubu biyar da tis'in da biyu a an samu Allahu ɗari tara Allahu ɗari tara da tis'in da biyu a- Allahu ɗari tara da tamanin Allahu ɗari tara da tamanin daga katamallahu zuwa Allahu samadu Allahi kuma tun daga alhamdulillahi shine aka samu kuma yadda na faɗa muku dubu da ɗari da dubu da ɗari da ishirin da biyar shi kuma Allah Allah to ɗari biyar ne da tis'in da biyu daga yukhadi'una Allah zuwa wa Allah Ubangiji, rabbi samawati Ubangijin sammai, wa rabbi lardi Ubangijin kasai, rabbi alamina Ubangijin dukkan talikai, subhanallah.
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم الكبرياء ɗaukaka da girma ya tabbata gare shi walahul kibriya'u fis samawati wal ard sama da ƙasa huwa shine al azizu mabuwayi shine al hakimu goni wato kibriya'u ah, idan yana wa kansa kirari da kibriya'u to ba komi kusa da shi cikin halitta idan ya yi kirari da ulu to babu komi a cikin a- a a cikin dukkan halitta kusa da shi girmansa ya kori komai lashe a mahu to amma idan zai amfani talikansa to daga uluwu sai ya dawo ta'ali ce ta'ala Allahu amma ya kuluna daga kibriyahu kuma sai ya komo mutakabbir subhanal mutakabbir subhanallah amma yushrikun kamar yau kansa kirari babu wani abu kusa da shi subhanahu wataala wa da wala sharika lahu a rike a rike tasbihi a rike tasbihi in kace in kaji Allah ya ce falillahi ham- falillahi alhamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati huwa al-azizul hakim to kai ka rika yin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala mizani habibatani inda rahmani subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim akwai wasu kalmomi masu saukin fada a harshe masu nauyin awu a mizani ma- wanda waɗanda Allah yake so a wurinsa su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a kama zikirin Allah don saboda a kore shedan da aiki yayi kyau zuciya ta yi kyau maganganu su yi kyau hali yayi kyau
سورة الأحقاف مكية وهي أربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
سورة الأعقاف مكية وآية أربع وثلاثون آية wannan sura ana kiran al-ahqaf a cikinta saboda haka ake kiranta suratul ahqaf makkiyatun manzo Allah yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi ah, 34 tana sobawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim himim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim to mun dai sha yin magana akan waɗannan irin haruffa babban fassara su mafi bayyana babu kamar Allah harin muradi bi zalika amma asrarun qur'ani ba sa karewa Ah, ana ce القرآن حكمة محمد هي حكمة محمد يا زما ده هي ده ميم كنا شيء القرآن جبادة ذلك مما فيه إليك ربك من الحكمة to qur'ani gaba da hikimatu muhammadin hikimar da Allah ya aiko muhammad hi he mim he kenan muhammad mim kenan he mim kuma in ka duba ka- kaga he mim wato ha ne da mim ha ha ha karami takwas ya ja alifi tara kenan ko mim min jaye guda biyu arba'in ya goma da arba'in da goma nawa kenan a tamanin da goma nawa kenan tis'in ga tara muna da he muna da ha tara ko muna da mim eh, tis'in ko tis'in da tara sunayen Allah sun fito cikin wannan harufa guda biyu kenan to tanzilul kitabi saukar da wannan babban alqur'ani saukar da wannan babban alqur'ani min Allah daga fa Allah ne don ka san ba ba wasa bane amma ku ga wani sha'ir qalilan ma tu'minu la bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin daga Allah yake al-aziz mabuwayi al-hakim al-hakim goni mai aje komi a wurin da ya kamata ya ajiye shi wanda ya shari'a
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ما خرجنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمي والذين كفروا عما أنذروا معرضون wato ubangiji yana gaya mana ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ba mu halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin sama da kasa ba illa bil haqqi wa ma khalaqna as-samawati wa ma bainahuma la'ibin mun karanta can baya ba mu halicci sama da kasa don wasa ba mun halicci sama ba mu halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su ba sai illa bil haqqi sai da gaskiya al haqqu min asma'ihi ta'ala shi zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa amanu wa nuzila ala Muhammadin surar gaba kenan wa huwa al-haqq al-haqq min rabbika wa din al-haqq to al-haqq dai sunan Allah ne wanda ya dauka ya ba annabi Muhammadu shi ya dauka ya mika alqur'ani shi wannan suna al-haqq ya mika musulunci ne al-haqq to duk abin da ya saba wa musulunci ba gaskiya bane domin ya saba wa alqur'ani ya saba wa annabi ya saba wa Allah don Allah shine alhaqu Muhammadu shine alhaqu qur'ani shine alhaqu musulunci shine alhaqu wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Ah, mun yi wannan ne mun halicci sammai da kasai da gaskiya ba don wasa ba da abin da yake tsakanin su duka illa bil haqqi wa ajalin musamman kuma mun sa ajali lokaci abun ambatawa a wurinmu kowane abu yana da lokacinsa lokacin zuwansa yana da lokacin rayuwarsa yana da lokacin mutuwarsa amma tashi kan gaba ɗaya za a tashi a kowane abu yana da lokacinsa sai lokacin ya yi a kawo shi kuma abin da aka ɗiba masa sai ya gama ya tafi in ya gama ya mutu kuma za a tashi tare gaba ɗaya wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu وما ينزله إلا بقدر معلوم kowane abu taskarsa na wurin Allah Allah ba zai kawo shi ba sai lokacin da Allah ya aje masa yayi in lokacin yayi ya kawo shi in lokacin tafiyarsa yayi ya mutu lokacin tashi ko sai mu tashi gaba daya wa ajalin musamma wallazina kafaru amma unziru mu'riduna amma su kafirai duk da haka an sa su kallon sama da ƙasa da kudu da arewa da gabar da yamma su duba kansu don su san Allah amma har yanzu har yanzu kafirai mu'riduna sun kau da kai amma unziru ga barin abin da aka musu gargadi da shi cewa in fa an an saba wa Allah an saba wa annabinsa an saba wa addininsa wuta fa za a shiga an gaya musu wannan duka amma har yanzu sun kau da kai ba su yarda ba قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في ايتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو سارة من علم إن كنتم صادقين قل يا رسول الله يا وكافرين قل رأيتم ما تدعون من دون الله كبان الأباري منا wannan dodannin da kuke bautawa kuke barin Allah kuna bauta musu aruni ma za khalaqu min ardi ni ga nace ni ne sama ni ne kasa ni na halicci sama ni halicci kasa da abin da yake tsakanin sama da kasa duka to su ko ku tambaye su me suka halitta aruni su nuna maka menene suka halitta su ma aruni ma za khalaqu min ardi su nuna maka me suka halitta nan bayan kasa wanda yake nasu ne to Allah yana gaya mana kenan duk wanda yake so ya dokokin da suka saba wa Allah to ya yi halittarsa ya yi mata waɗannan dokokin wannan halittar kan Allah ne ya halicce ta shi ne kullalle zai mata dokoki wanda suka dace da yadda Allah ya ce amma duk wanda ba ya da ikon halittar mutane to ba zai yi musu kuwa dokokin da suka- suka saba wa Allah Ubangijinsu wanda ya halicce su ba. aruni ku nuna mini ma za khalaqu min al-ardi dodannin me suka halitta a bayan ƙasa am lahum shirkun fis samawati ko ko suna da wani hannun jari ne a sama cikin halittar sama ma shattum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim ma kuntum muttakhidul mudallina aduda ai lokacin da aka yi sama aka yi ƙasa su ba sa nan balle ce sun sa hannu sun taimaka su ma ya kamata a bauta musu me suke da shi a ƙasa me suke da shi a sama am lam shirku fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha idan wata huj- in suna da wata hujja su kawo littafi rubutacce wanda suke da shi a hannunsu kamun wannan alqur'ani ya zo wanda shi ne ya ba da daman su bautawa dodanni din aw asaratin min ilmin ko ko wani abu dai na ilimi na gajiya wanda aka tabbata su zo su nuna shine ya nuna cewa shi dodo ma ya kamata a bauta masa su nuna ko littafin da ya zo daga Allah ko littafin wata hikima akwai littattafai na hikimomi hukama suna rubuta littattafai su aristo su sauran mutane suna rubuta littattafai masu amfani wanda in an bi su za su yi amfani su nuna mutane yadda rana take da yadda wata yake da yadda taurari suke da yadda iska take da yadda komai yake shine ilimin kimiyya yadda in an yi su za a samu amfani kaga yanzu yadda muke karatun nan ilimi ne ya kawo kuma ilimin ba na addini bane na hikima ne yadda muke karatun nan ana ɗauka a talabijin ana ɗauka a rediyo a sa a rediyo a sa a talabijin shi wanda ya karatun yana bacci ma sai aje yana karatu watakila ya mutu ma sai aje yana karatu to wannan ilimi ne na hikima ya fito da wannan ba daga ilimin addini ya fito ba daga ilimin hikima to saboda haka shi musulunci baya gaba da ilimi duka na hikima ilimin da ya saba da addini ne musulunci yake gaba da shi yace to su kawo littafin da ya zo musu daga Allah kamu littafin ka Qur'ani ko ko wani littafi rubutacce na masu hikima wanda suka rubuta suka ajiye wanda shine ya bada hujja a bautawa dodo in kuntum sadiqina kace wani suna da gaskiya su yi ɗayan biyun nan ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل- غافلون أتكم بتتو وربتتشي كسامو wanda ya fi wanda zai zo gaban dodo ya tsaya yana maganganu yana gaya wa dodon maganganu yana gaya masa maganganu yana gaya masa maganganun bukata har ya gama maganganunsa dodon ba zai amsa ba bai ma san ya zo ba ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة wanda ko da ya tsaya gaban dodon ya yi ta kira ya yi ta magana a har tashin duniya dodon ba zai amsa ba dai to a cikin batattuwa ka samu wanda yafi wannan bata wannan makiya waliyai suna hujja da wannan aya wai ana kiran waliyai ana kiran annabi wai ana kiran annabi ana kiran wali wai in ka je ziyara annabi in ka ce ya rasulullahi zai amsa maka ne su ba sa son annabi ko kadan shi yasa ba sa son a ziyarci annabi sai su ta koran mutane wai in ka zo ka ce ya rasulullahi ya rasulullahi wai zai amsa maka ne kana kiran wanda ba zai amsa maka ba abin mamaki lokacin da shi fad ya ƙara yalwata masallacin makka ya ƙara yalwata masallacin madina tausi'an nan da aka yi aka yi sai malaman nasu suka zo suka taru suka ce ka yi abin da ba a taɓa yi ba na kirki to ya kamata ka wani abin kirki bayan wannan ka fitar mana da wannan kaburbura daga cikin masallacin nan wai annabi da abubakar da umar ka fitar ma daga kaburbura nan daga cikin masallaci ka cika aikin alheri kenan in kai haka ba sa son annabi ba sa son su ko kaɗan ka fitar wai da kaburbura wai ai kaburbura a masallaci sai ya ce musu wannan kaburburan da kuke faɗa ubana shine farkon wanda ya mallaki ƙasar nan a cikin familin mu abdul aziz shin ya ga kaburburan ko bai gansu ba daga shi sai wana sa'ud shin ya ga kaburburan ko bai gansu ba daga shi sai wana khalid shin ya ga kaburburan a sai wana faisal ya ga kaburburan ko bai gansu ba sai wana khalid ya ga kaburburan ko bai gansu ba to abdulaziz bai fitar da su ba sa'ud bai fitar da su ba faisal bai fitar da su ba khalid bai fitar da su ba ni ne za ku sa ni in fitar da su ni ba zan fitar da su ba makiya annabi ne ko kadan ba sa son ba sa son annabi ko kadan kuma sharri ne ya same su daga abokantakar da suka yi da Amerika lokacin farko na farko da Ingila su suka cusa musu wannan kiyya aka sa shedanun ma da suka yi ta talifin kin annabi suka yi ta talifin kin annabi kamun wanda ya tashi bai fi shekara hamsin da biyar sittin ba duk ya tashi ba ya son annabi sai dai tsofi daga cikinsu wanda ba su sha wannan irin mummuna guba ba wa man dallu man yaqu min dunillahi in ka tsaya gaban annabi kana sai zuje wa man dallu man yaqu min dunillahi man la tajibu ila yawmil qiyama kana kiran wanda zai ba zai amsa maka har ruwa tashin kiyama abinda Allah yake nufi na dodannin da za a tsaya gaban su ai ta magana ai ta maganganu ai ta fadin bukata fa su Allah yake nufi ba kaburburan manzon Allah da sahabbai ba ba kaburburan waliyai ba wa hum an du'a'im ghafiluna su abu sa'ana kiran ba ma
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا حشر الناس لأن أكا إتاشي قيامة أكا تاد متاني kanu da mu ada dodannin sai su fito musu su zama makiya gare su wa kanu bi baratin kafirina sai dodannin su fito fili ce ma kuntum iyana ta'budu fa ka zai billahi shaidan bayana bainakum in kunna an batil ghafilin ba ku ta bauta mana ba ba ku ta bauta mana ba suna zagi dodo na zagi suna zagi dodo na zagi yayya ta ta harde tsakanin su da dodannin kenan wa za ushiran nazu in aka tada halitta kanu sai dodannin su zai musu ada makiya wa kanu bi baratin kafirin sai su fito fili ce ma kuntum iyana ta'buduna ba ku ta'awota mana ba
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين إذا أنكرن تامس آيون القرآن نن masu bayanin cewa kar a bauta wa dodo dodo bai halicci komi ba Allah ne ya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa kuma Allah bai yadda abauta wani ba idan an ce ƙa'idar laraba sun ce man ahabba shay'an kana lahu abdan duk wanda ya so abu to ya zama bawan abin eh haka ne amma akwai ai wanda aka aka yi izinin a yi haka din da ubangiji ya ce in muna son sa mu bi annabi muhammadu wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ku so shi ku bi shi ku girmama shi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku so shi ku girmama shi ku bi shi ai muna da suratin bin annabi ko da son annabi sallallahu alaihi wasallam to dodo ko wane ne ya aiko yace a so shi a bi shi to saboda haka muna da izinin kuma in an ce ai mai gadi kwana yake baya bacci saboda kuɗi ya bauta wa kuɗi kenan ai manomi a rana yake ini yana noma ya bauta kuɗi saboda son kuɗi ya bauta wa kuɗi ke a wannan ai ai da hujja Allah ne ce wabtagu min fadlillahi ku nemi faralan Allah ai faralan Allah mai gadi yake ma shi yasa bai yi bacci ba faralan Allah manomi yake nema shi yasa ya wuni a rana duk ma mai aikin neman abinci ai Allah ne ya umurne ce a nemi wabtagu min fadlillahi din ku nemi faralan Allah wannan ai ko hujja to saboda haka ana son kuɗi ana son mata ana son abinci ana son abin sha amma duk ai da hujja Allah ne ce kulu wa sharabu ku ci ku sha ya ce fankihu ma da bana ku minan nisa'i ku yi aure to duk dai wannan akwai hujja to shi kuma dodo wane ne ce a so shi babu saboda haka idza hujjar nazu kanu da mu'ada wa kanu bi barakatil kafirin وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لك لما جاءهم هذا سحر مبين in an karanta musu waɗannan ayoyin da suke ce a bar bautan dodo a bauta Allah shi kadai an yi musu bayani an musu bayani ƙarar da zina kabaru kafirai wato an yi waƙo zahiri wa zai mudmari ba ce ƙalu ba sai ce ƙarar da zina kabaru kafiran sai su ce kafiran sai su ce su faɗa wa gaskiyan da Allah ya kawo su ɗin nan lama haza sihirin mubin wannan ai ba gaskiya bane sihiri ne a bayyane sihiri ne a bayyane dama kamar yadda sai faɗa a gaba idan mutum ya an kawo masa abin da bai sani ba sai ce haza ifkun qadim sihiri ne sihiri ne ko ce ƙarya ne ƙarya ne
أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكوا من الله شيئا
فلا تملكون لي قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
أم يقولون افتريه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو عالم ما تفيضون فيه كفي به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كوكو إن بس سيريني با sai ce ƙarya yake yi wai an zai faɗa kansa a faɗi wannan magana a fadarsa ce a faɗa dangana masa wannan abu to don Allah bayin Allah nan gaba in an karyata waɗansu daga cikin manyan bayin Allah kar ku damu kun ji dai abin da kafirai suke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an ko kuma ya bal ya qulu naftare to wannan alqur'ani shi ya kirkiro shi ƙarya ne ba littafi ne daga Allah ba sihiri ne a ƙarya ne a bokanci ne a waka ne a asali lawali duk ba abin da su faɗa ba su kafirai uliftaraitu ka ce musu uliftaraitu ba za ta mulki kuna nemin lafiya ba ni na ce muku Allah ne ya aiko da littafin ba ko ko kun ce sihiri ne kun ce kuma ƙarya ne wa Allah Allah in masa ƙarya in zauna lafiya shekara ta arba'in da ku ban taɓa yi wa kowanku ƙarya ba a garin na a makka har kuna kira na muhammadu lamin in zan so makarya sai wa Allah ubangiji na karya ce ya ai ko ni alhali bai ai ko ni ba am yakul naftari qul liftaritu fala tamliku li min lashiya idan nayi wa Allah karya na kawo wannan littafi daga gare ni ba daga Allah ba nace Allah ai lokacin da Allah zai kama ni duk garin nan ku taru ba za ku iya karɓana a wurin Allah ba kuwa alimatu fi duna fi amma Allah ya san irin miyagun maganganun da kuke kutsawa su kuna faɗa dangane da manzon Allah dangane da littafin Allah littafin Allah kuce sihiri manzon Allah kuce masa mai yin ƙarya to za ku za ku gamu da Allah kafe bihi shahidan baini wa bainakum ni da na san Allah shine shaida tsakanina da ku in ku ne kuka ƙaryata manzon Allah kuka ce littafin sa ƙarya ne to Allah zai hukunci in ni ne Allah bai aiko ni ba na zo na ce muku Allah ya aiko ni Allah zai hukunci wa huwa shi Allah shine al-ghafuru mai yawan gafara in ya ga dama ya muku gafara shigar da ku musulunci ar-rahimu mai jin kai ya ga dama ya muku jin kai ya shigar da ku rahamar sa musulunci ina mai karban wazira Riga tijaniya wato ba dole bane Allah ya ce yana son ta yana son mai yinta inna la yuhibbu tawwabina ya ce tubu ila jami'a ayyul mu'minina lakum tuflihuna ya ce zikru rabbuka bukratan wa asila ya ce man sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama dauki wannan hanya wanda ya ga dama ya dauka har zuwa ga Allah to hanyar da za ta kai ka har wurin da za a baka kuɗi ma ai tana da kyau balle za a kai ka aljanna balle za a kai ka har wurin Allah amma ce in kana so amma fa in ka karba ya zama dole fa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula wal yufu nuzurahu in an shiga ba a fita in ka so ba za ka bari ba ba za ka hada da wata ɗariƙa ba duk ɗariƙun wanda ya gaskiya ne ba a hada da wata kuma ba a zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya sai dai annabawa da sahabbai da matansu amma waliyai wanda ba tijjani ba za a ziyarce su don bara ne wanda bai da gata shi ke zuwa bara sannan kuma kulawa da sallah da yinta cikin jama'a an samu jama'an kirki biyayya wa iyaye a gewa masu da musu biyayya sannan jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba za ka iya alhamdulillah na ba ka da shi wutar ka je ka ka wani ya koya muku yadda ake lazumi da wazifa da zikirin juma cikin waɗanda suka iya to
zuwa ga shehuna maulana lisanul fairati Allah ya kara maka lafiya amin sai na da tambayoyi guda biyu na farko idan zan yi sallar walha zan yi wa sunan lafiya ne sai ka ce zan yi niyya da sunan wannan.
sallah sunan sallah ne ko farilla ko nafila ko muakkada amma in kai niyyar nafila ne kawai za ka yi tun da ba farilla ba ne niyyar nafila
sai tambaya ta biyu mutum ne ya buge wani da mota ya mutu shi wajen kafara azumin lafiya ko ko mutum ya wajen ciyar da miskinai sittin a shi ka wajen wajen kada mutum ba faɗi ciyar da miskinai ba daga yantar da bawa sai azumi
zakka daga alhaji wal balo ne sai mutum wada juma'a mos ya kawo dubu ɗari to alhaji wal balo ne to Allah sa ga alhaji wal balo ne Allah sa albarka cikin dukiyarsa Allah kara masa zakkarsa amin alhamdulillah
kai yau shiga ɗaya zai shiga bismillah za a iya karanta ɗaya na'am kila wasu malamai sun ce ba a iya gane wali Mm, ko a san shi sai dai Allah mm, sai dai Allah ne kawai ya san wali mm.
neman ƙarin bani daga shau Ah, ai musulmi Allah ne kadai ya san shi kafiri Allah ne kadai ya san shi annaba Allah ne kadai ya san su amma mu musulmi mun san annabawa an faɗa mana sunayensu gaba ɗaya mun yi imani da su amma su waliyai ba wanda ya san sai Allah amma akwai waɗanda suka san su waɗanda suka san su su ce shehu tijjani waliyi ne sai mu ce mun yarda shehu dan fodi waliyi ne sai mu ce mun yarda kamar yadda aka faɗa wa muna an ɗaura wa iyayenmu aure ba ma nan muka yarda tunda masu gaskiya ne suka faɗa to dole in wanda ya san waliye in yace waliye ne dole mu yarda eh sun ce mana shehu tijjani waliyi ne mun yarda sun ce mana shehu ibrahim kawala waliyi ne mun yarda sun ce mana sidi abdul qadir waliyi ne mun yarda sun ce mana shehu dan fodi waliyi ne mun yarda masu gaskiya ne suka faɗa ba makaryata ne suke magana ba masu gaskiya ne suka faɗa ba makaryata
agar makalla har yanzu mu daga karamar hukumar gada mm.
ba sa jin karatunka an ba sun kama sai sautin ya rabu biyu ta Allah ya gyara ana gyaran eh, masu rediyo ne sun ce suna gyare-gyare ne Okay.
sai ya musu hanzari Allah ya gyara mana alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da hankali Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci da masu taimakon musulunci Allah ya taimaki gaskiya da masu taimakon gaskiya Allah ya karya karya da masu taimakon karya Allah ya karya zalunci da masu taimakon zalunci albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya bukatun mu da bukatun da suke neman addu'a wurin mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan mu ji iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu mu Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarkan duniya Allah ya bamu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أنت لا تدور للسافر أنت لا تدور كراتك رمانك